بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين da rabi na yi kulilan tot kun gane ka الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ذري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله من داو كراتمنا نحو yau 23 ko ga watan 3 2015 daidai da ina tunanin 3 ga watan jumadal akhir 1436 bayan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba karatunmu na baya wato muna cikin babul i'rab babul i'rab ina fata a nan dai kan babu wadda za a tayar a tsaida shi ya kalli sama a ce mahuwal i'rab bai gaya mana ba in akwai shi kuma to ya cancanci abubuwa da yawa ba masu kyau ba amma an gane bayanin na akwa na ce a ajin nan ina sa ran ba wadda za a ce masa mabu al-i'rab ya sosa kai in ya sosa kuma ya cancanci abubuwa da yawa kuma ba masu kyau ba to ma huwa al-i'rab amma banda kallo littafi ha aha aha داخلة عليها أها لفظا أو تقديرا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا wannan kam ko alkabari aka tambaye ka da irabi ka musu saboda su san ka san larabcin halli irabi ma ka san ba yi mana kada an da alirabu kamar aliratako ai aliro to enange gena amma ta andi lirabu alira kako enange so muka shiga bayan tarifinsa muka yi bayaninsa yadda yake so sai muka zo muka shiga kuma anwa'ul i'rab ko in ba ku manta ba a cikin littafin ibn al-isham al-ansari mun yi bayani al-i'rab jinsun wa tahtahu al-anwa' أليس كذلك؟ ba mu karanta wannan ba cewa shi ne iradi jinsi ne karkashinsa akwai nau'o'a to mu dai wuce mun karanta a baya wa ƙasamuhu shi rabe-raben li'iradi arba'atun su hudu ne ko raf'un wa nasbun wa khaddun wa jazmun shine raf'a da nasba da khadda da jazma me raf'a me nasba me khadda me jazma me su haka ya hal wannan hausa kai ai larabci zaka yi bayanin su mu gane me su nan ga ba wanda bai sani ba nan wanda bai sani ba ma ya cancanci in a dawo da shi ajin abin nan ya koma cikin alifin bawun tawun shi ya cancanta ai bai san kuma raf'a gamma bane ai wannan ga nasba fataha qabda kisra jazma sukun kowa ya san wannan me ake nufi da su me su in an tambaye ka da larabci yi bayani me su me za ka bana to za mu zo falil asma'i min zalika raf'u sunaye suna da raf'a ne duk inda suna yake yana daukar raf'a wa nasbu yana daukan kuma me nasba ko wal khaddu da kuma khadda mun karanta wannan fa ina ina dawo da mu bayani mu wuce wala tazma fiya a suna ba za ka taba ganin dauri ba har abada har ma ranar na tambaye ku wani wai zai kawo min misali wai wai abubakar wai abubakar shi ya dauka hausa ne abubakar din kar wai an daure kenan ita ya gaya ma daure ne abubakrin ne abubakrin kai na daure kaga khabda ce a wurin tunda an ce walil azmai biya menene arraf wal nasb wal khabd duk suna a larabci ko dai ya zama yana da rufu'a ne arrajulu misali ko ko ya zama yana da nasba ko Osmana ko makkata da makamantansu ko kuma ya zama yana da khabda shine irin wannan da na faɗa yanzu abubakrin ba abubakar ba kai ga ga dauka da yadda ka ji shi da haka zaka ga wala jazma biha babu dauri a suna in dai suna ne da larabci babu dauri muka ce walil af'ali min zalik ar-raf' wan nasb wala jazma fiha ayyuka kuma su suna da mene raf'a duk inda kaga aiki to zaka tarar dau rufu'a ne da shi wan nasb da kuma فتحة نصبة هنا ولا جذب والجزم ده دوري ولا قبض فيها شي كما باي كسرة هر أبدا براكة أبا غنين أيكي أن يمر كسرة ما أي منك كرنتا إن كنتنا ده مثالي الرفع سيمونك تي يقوم زيد يقوم زيد يقوم دين نميني رفع زيد ينا ينا تاشي كذا يقوم زيد misali in muka misali wai nake wan nasbu haka nasba inna zaidan lan yaquma inna zaidan lan yaquma kaga aiki lan yaquma kaga nasba akai akan yaquma din can kuma yaqumu yana dauka wal jazmu haka nan dauri kaga lan yaquma nace ba lan lan lan da nun ara to in kana son ya zama dauri kuma yake ce inna zaidan lam yaqum nan kuma lam yaqum in ka kawo lam kaga nan ma dai bai tashi ba can kuma lan yaqum ba zai tashi ba wala qabda fiya babu babu kisra khabda a wurin aiki baraka taba jin wai a ce aiki ne wannan abu a ce kuma wai za a yi kisra ba ba zai taba yiwa ba a larabci to wannan dai shine anwa'ul i'rab to iya iya gurin muka tsaya in kun tuna ko muka yi sharhi a cikin wannan littafi na qatrun nada wa ballu sada muka ɗebo anwa'ul i'rab dinsa muka sashi a faifai harfan biyar din muka pieces pieces da shi in kun tuna ko to muka zo muka tsaya wurin da da na karanta dazu cewa آه والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا in ba ku manta ba na zo na fasa mana su cewa anwa'ul i'rab din akwai wanda yake furu akwai asli akwai kuma furu'i duk nayi bayanin su asliyen nayi bayanin furu'iyyen duka to har da da nastino kenan ba amma to ne sai bokari sai Allah ya ho to za mu ba da ibnu hisham al-ansari hakuri tunda yau ba mu da lokaci bara mu shiga littafin sa wurin sharha ba za mu takaita da shi wannan Sheikh Muhyiddin Abdul Hamid wanda ya sharhin wannan littafi da muke karantawa Muhyiddin Abdul Hamid wato Tufatus Saniya sharhan ita ajrumiya za mu duba me ya faɗa ƙarƙashin wannan shi kuma bayan mun gama sai yace wa qulu anwa'ul i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun zaka ji kaman maimaiti ne na karatun mu wancan shi ma dan sharhan sa da yi ka san bayan da zaka yi ka hada Abdul Hamid Muhyiddin Abdul Hamid da Ibn Hisham al-Ansari bare ta bayo kaga qatrun nadar malam ita kadai in ka samu ka karanta ta ka sauke ta wa billahi lazi na'u a duniya ne kamar to ba inda zaka shiga ba kai bayanin ta aka kamsu ba da dai karatun hawan sai da kai qatrun nada wannan na ibnu hisham kar ma ka shiga su zuru zab nashi ɗaya littafin akwai shi shi ma wannan kadai Allah in ka sauke shi sauka mai kyau mai mutunci to wallahi tallahi na duk inda ka shiga za ka yi bayanin sa kuma sai sai in dogi so a takaice ga bayanin da yayi yace anwa'ul i'rab allati taqau fil ismi nau'i tunda mun karanta al-i'rab jinsun wa tahtahu anwa'un shi al-i'rab jinsi ne me jinsi tunda nayi bayani nayi bayani akan jinsi da nau'i ina son ɗayan ku min bayani me bambancin jinsi da nau'i Ibrahim me bambancin jinsi Ibrahim ba kai ba garin alkali ɗayan garin liman na garin alkali nake magana me bambancin jinsi da kuma nau'ai yaya escaping bili ba da don so a takaice muka ce jinsi al'arabi suna ne na jinsi karkashinsa akwai nau'o'a har na muku misali na ce muku in an ce mota suna ne na jinsi amma ƙarƙashin mota akwai nau'o'a in an ce mota kowace motar duniya tana ɗaukan wannan suna amma an ce trailer nau'i ne ƙarƙashin mota ko 406 nau'i ne ƙarƙashin mota roka nau'i ne ƙarƙashin mota continual discussion duk wata mota da ka kira nau'i ne karkashin mota in an ce mota kan kowa yana shiga karkashinsa mutum suna ne na jinsi amma karkashin mutum akwai ja akwai yelo akwai fari akwai baki nau'i hudu go su din ma akwai dogo akwai gajere akwai mai jigi akwai lange-lange haka dai nau'i kenan to jinsi yana daukan abu ne wadda tahtahu anwa'un shine nace muku lirabi jinsun wa tahtahu anwa'un har muka yi bayanin nau'o'a din ga nahu don ga wayo heto sai dinga janga ma min min heto waje da wannan mai bayani yake turabu an yi shikenan shi ba wallahi kamar masu masu ne in za ka yi shi ka rufe ka tafi kawai kai harakanka ba abinda za ka gane in ga da ka wa'an shi kinon kawai za ku famtuna ka zo wata rana za ka ga mutane tafsiri a zo ka ta ɓuke larabi ta gagara ka maimakon ana ƙoƙarin fassara sama ka yi ƙasa so a rika mai da hankali a mai da hankali da shi kwarai da gaske wannan kun tuna ai al-i'rabu an-nahwu fil kalami kalme kalme fi ta'ami ba haka muka karanta ba a ranar tashin mu na farko na ilimin nahwu kamar matsayin gishiri ne abinci haka na hagu yake abe a dukkan magana za ka yi da larabci in ba na hagu to sai ɗin warta tenon lajore aha أنواع الإعراب نوع أنا الإعراب التي تقع تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة وأنت سكي فاقوا سكي شجا cikin suna da aiki gaba ɗaya su hudu ne nau'in lirabi da yake shiga suna da aiki su hudu ne al'awwal na daya ar-raf'u shine karatun da muka yanzu raf'a tana shiga suna da me da me ina so ana bani amsa da in gane muna tafiya tare suna da aiki ko wasani an-nasbu na biyun shine nasba cikin abin da ke shiga me suna da aiki wasalisu al-khaddu na uku kuma shine me khadda والرابع الجزم na hudun shine jazma launi kenan wala wali kulli wa'idin min hadhihi al-anwa' al-arba'ati ma'nan yawa to shine tambayar da muku da su kowanne daya da raf'a da nasba da khafda da jazma kowanne yana da ma'ana fi lugha a harshen larabci wa ma'nan yana da kuma wata ma'ana ta daban fi istilahin nuhati a technical meaning da malaman nahwu suka bashi kowanne na da ma'anansa a lugar larabci na da ma'anansa a istila'i technical meaning kenan na malamin nahwu nuhat to yanzu za a yi ma bayani in ka ji raf'a me yake nufi amma raf'u in an ce raf'a fa huwa fil lughati a lugar larabci in an ce raf'a al ulu wal irtifa'u shine ma'anar raf'a al ulu wal irtifa'u na san duk nan ba wanda bai san me al ulu wal irtifa'u ba birbisa da ɗaukaka shine rafa rafa'ahu ya ɗaga shi kaga ya kai shi ta sama ne ko shine rafa shi ya za shi han haire haire tur haire tur da hende yayi dauton ne da jodi shine rafan da mafi dauton sama sai ya hau baya zama a ƙasa kaman kaman kabda shi yasa aka ce ake kiransa rafa ko alamansa sunansa me ko muku na malamin na zaure ramma ko to dhamma shine alaman me raf'a dhamma to wa huwa fi istilah fi istilah a istilahin malamin nahwu kuma in an ce raf'a shine taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha wani irin jirkicewa da wasali yake yi ya koma wannan yanayin amma na alamansa kuma shi ne zamma taghyirun makhsusun alamatuhu az-zammatu wani tagyi wato tangayyuri kamar yadda muka fara taghyiru awakhir al-kalim al-ikhtilaf al-awamil ad-dakhilah 'alayha ba shine definition na al-i'rabi ba الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تكبيرا تو تغيير إن تو تغير ججو ياوا نكرشن كلمومي نلاربشي تو يجويا يداو رفع دنن كما تزما alaman ta gamma to shine ma'anan wannan abin da ba wurin malamin nahau ba wurin malamin lugha ba wa ma'ana ba an hada kuma abin da zai na ibce ta mun karanta tunanin da ya jita in ba an manta karatun ba shi zomma yana da abin da ke wakiltansa a wani lokacin mun karanta a baya ko yana da abin da ke wakiltansa na ibitansa faturfa'u bil bilme bilwawi ba bi dammati ba ya akwai akwai furuwa mun ka karanta abubuwan ai a baya Allah ya kawai ta dumyata in ba a zuwa ana practicing wallahi za ku yi ta shan wahala mu zo ina ana tambaya yanda ka san ba taba yi ba haka za ka zama ya ga nawo sai kun shirya da gaske in ba haka ba sai mu ta zuwa ana kamar rawan zimbaya a je gaba da waya ba inda aka ce alamatu abbammatu alaman raf'a shine zamma wa ma na ba an hada abinda yake wato zai iya na'ibtan ita zamma din kaman wawu kenan wa sata'rifu qariban ma yanubu an dhammati da sannu nan kusa zaka san abinda zai tsaya a matsayin zamma fil fasl al ati a fasali mai zuwa insha Allah in Allah ya so wa yaqa ar-raf'u fi kullin min al-ismi wal fi'l shi ita raf'a tana shiga cikin dukkan sura da aiki duka raf'a na shiga ar-rajul kaga raf'a ta shiga suna ne ko sannan me yaqumu ar-rajul kaga yaqumu aiki ne shi ma yazo da zamma والفعل اسم والفعل كذا ديك ينا شكا نحو مثال يقوم علي علي ينا تاشي يصدح البلبل يصدح البلبل مي مي هكا يصدح البلبل مي هكا مي هكا يجي كده مي كده to kar in ja mana lokaci ba mu da time wannan karo yasdahul bulbulu tsuntsu ne bulbulu din nan cikin tsuntsaye akwai nau'i da ake bul albulbul yasdahu shi kuma yana ma'anan a ce abu yasdahu yasdahu kaman ko mutum ko tsuntsu ya rika yin abu kaman waka yana daga murya akwai tsuntsayen da suke kiri kiri zaka ji to a shi shi shi suna irin waka wakan nan to shine yasdahul bulbul tsuntsun yana irin wannan waka waka kuka kuka haka zaka ji su a cikin dakin su shi shi shi shi to shine wannan ake cewa yasdahul bulbul din kenan aha wa amma nasbu mun gama da raf'a to me nasba ina fata kowa aka tambaye shi me me raf'a a cikin ku zai bayani shine al-irtifa'u wal ulu ko a harshen larabci to a kuma ka'idan malamin na haufa me aka ce taghayyurun makhsusun ba tanghirun ba taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dammatu wa ma naba anha to sai kuma nasba wa amma nasbu fa huwa fi lughati al-istiwa'u wal istiqamatu shi kuma an ce nasba a lugar larabci ba a ka'idan istila'in malamin na'u ba shi kuma me shine al-istiwa'u daidaito wal istiqamatu da miƙewa dara ka duba min fata yadda take yanda ta daidaita akan duk abun da aka daura ta akan ta za ka ganta ta daidaita wal istiqamatu tana miƙe bara ga an zo za a yi wasari ka gan shi ya ta zo ka yayi haka ba an ƙi za ka gan shi sannan ya daidaita ya birbishi ne abin da aka yi mai wasali a samansa amma ya rufa haka za ka gan shi haka an gane al-istiwa wal istiqamatu shine nasba to amma fa ba a ka'idan malamin nahwu ba a rashin larabci ne wannan ka'idan su kuma wa huwa fil istila'i a istila'i kuma tagayyurun maksusun alamatuhu alfathatu shine tagayyuri keɓantacce wadda alamarsa shine mai fatha nasba shine babba nau'i wato alamarsa shine mai fatha shine ranar na muku wani abu na ce kar ka zo kana yin liyarabi wata rana a kama ka ai sama dariya ka zo ka ce wa alamatuhu الرفعة الزاهرة أعوذ بالله الضمة الزاهرة دي علامة شيني ضمة karar in mutum bai gane waɗannan ba zai bai kwaba misali inna Uthmana la mujtahidun ya lirabi zai zama inna harfu menene nasbin حرف نصب ونفي للأبد أي وإن حرف نصب عفوا وتأكيد عثمان منصوب بإن كو لا مجتهد لا مي لا إن يا رأي لرجل لا إن مين لرجل باو أجوا da ita yi yana ɗaukan alkasab la akwai wallahi mai kokari ne shi mujtahidun fa'ili ne amma lamun din nan da ya shigo yana guda wallahi usman mai kokari ne har ka hada da rantsuwa inna uthmana la mujtahidun so um, Allah wa dun fami ga hannun ma kaji to yawa gashi zai kawo misali ma ashe tagayyurun maqsudun alamatu al-fathatu wa ma naba anha da abin da yake na ibita ita fata din misali sai a ce tunsabu bil alifi maimakon a ce bil fathati bil alifi sai alifi sai ya dawo yana itine fata a wani wuri a larabci za mu zo za ka ci suna nan masu na ifta din amma alif yana ciki wa yaqa'u nasbu fi kulli min al-ismi wal fi'l shi nasba shi ma yana shiga suna da aiki duka nahau misalin lan uhibbal kasala lan uhibbal kasala me hakan da hausa lan uhibbal kasala lan uhibbal kasala dala wani ne fasararsa direct translation in yaso ko kuma dai ai free baya son kasala yawwa ba yi so baran taba son lalaci ba har abada don lantin yana guda har ku nasbin ne wa nafi lil abadi har abada babu ni baran taba son lalaci ba idan lan uhibbal kasa- kasala to wa amma al-khabdu mu wuce nasba ya ga sai khabda shi kuma mai khabda da larabci fa huwa fil lughati a lugha shine at-tasaffulu at-tasaffulu birbisa birbisa shiga ƙasa da abu yin ƙasa lesuki lesu baka jin ana cewa alamus sufli da alamul ulwi alamul ulwi shine halittun Allah da suke sama gegege suna sama kawai kamar sama din nan da kake kallo su tauraro su wata su menene alamul alamul ulwi kenan wanda suke sama alamul sufli kuma su ne su kasa din nan abubuwan da suke kasa kasa kasa kasa sufli to tasafful yin kasa shi kisira kan baka gani kullum leston gel ya ta gel dako leston leston ne ma gel 40 ko amma kuma ka san ai hikima ai shi Ibrahim ya gaya mana a karatun mu na ruwan adadi ya gaya mana duk in ta yi magil fa'ilas to dudi heri a tayin kai mu fa bi isharatun idza aqalta ra'iqatun faltadri ma ulhimta ba ka gaya mana ba wurin maganar ladabi din to sai me ya ce wai a tasafuru zuwa yin ƙasa-ƙasa wawa fi istila'in fil istila'i a istila'i kuma taghayyurun maqsusun alamatu al-kasratu taghayyuri ke bantacce wadda alaman sa shine kasra kaga alaman kabba shine al-kasratu kamar yadda alaman raf'a shine ad-dammatu alaman nasba shine al-fathatu ita kuma kasra ita ce alamar qabda wa ma na ba an hada abinda zai na ice shi shi kuma me yake na iftar sa wani lokacin zaka ji za a ce ma watu jarru bil ya'i ya tana na iftar kasra wani lokaci ya maimakon a ce kasra sai a ce ya duk za mu zo in an yi dan yi nisa a lirabin insha Allah kan zai waye za ka ga ba matsala wala yakunu al-qabdu illa fil ismin shi qabda kisra kenan baya kasancewa sai amin a suna kadai baya shiga aiki bara ka ga wani aiki an ce lam ya kumi ha ba zai taba yiwa ba lam ya hadi ba zai taba yiwa ba kisra ba ta shiga aiki sai suna kawai sai suna marartu bi muhammadin kaga suna ne za ka gan shi da kisra yana dauka nahu misali ta'allamtu min al-kasuli to me fasara wannan kuma ta'allamtu min al-kasuli ta'allamtu min al-kasuli a fasara min wannan min al-kasuli kaga min al-kasuli kaga ka bai kisra al-kasuli din dazu kuma lan hibbal kafara to yau kuma ta'allamtu min al-kasuli to me ne fasara ta'allamtu min al-kasuli kashe ne ga usuli ko da ka godo alambo me ta'allamtu min al-kasuli ta'allamtu ba ta'allamtu na ainul ba na alhamza ba ta'allamtu ba na sani ba ta'allamtu mi foowi e junngo o o josɗo wato baɗɗo hannu sa aiko kana ganin mutum kamar wai malalaci ne ba zai iya yi komai ba ka shiga hannunsa sai ka ji jiki a hannunsa kana rena shi kana ganin sa irin haima haima wa kunga na sa jungo ba kwai kidi ba ka to shi da ta'allamtu min al-kasuri na ji jiki a hannun malalaci wanda aka yi gashi malalaci da amma kuma na haɗu da la sha wuta a hannunsa sosai before ya jungo ya jungo mako shi da ta'allamtu al'alam raɗaɗi sa'adi a koyi ya jungo mako to wa amma jazmu sai na ƙarshe jazma ɗauri kenan fa huwa fil lugha shi kuma a lugha me jazma a lugha shine alqat'u alqat'u yankewa ai ranar na gaya muku aljazmu daga aljuzamu ne kuturta kuturta ka ba kewa yatsu yake ba daga sukun yake yayi dauri na ni ne da tari daga aljuzam ne aljazmu shine alqat'u yankewan abu kuturta ma yanke yatsa yake ne daga alqat'u shine a lugha kenan wa fil istilahi a istilahi kuma tagayyurun maqsusun shine canjawa keɓantacce jirkicewa keɓantacce alamatu as-sukun alamatu shi kuma sukun shine alaman jazma wa ma na anhu da abin da ya tsaya a matsayinsa wala yakunu al-jazmu illa fil fi'l al-mudari' shi dauri jazma baya taba shiga yazo sai a fi'ili mudari kadai ko a fi'ilin baya zo a fi'ili mari ko fi'ili amari sai a fi'ili muzari kadai yake zuwa na'au misali kwatankwacin lam yafuz mutakasilun lam yafuz mutakasilun shikenan ma sai mu tsaya gurin kawai duk wani mai malalaci ba zai taba rabauta ba in dai kai malalaci ne kun wata mun yoda porta costco bada ni an kan ayata awata ummata ko to baraka taba samun rabuwa ولن أرى للكسالى هز يعطى سوى ندم وحرمان الأمان إن جمالا ما يمه تعليم جنة كسيا دينا تو بران كاي بران سوي تابا saboda muna da suna za mu tsaya a nan ko da yake afwan faqad tabayyana laka anna anwa al-i'rabi ala thalathati aqsami wannan fasaji mukarifa shi wannan askila ce sai mu shiga anwa ma'rifatu alamat al-i'rab hakika ya riga ya bayyana maka cewa nau'o'a na lirabi karatunmu na bayani ala salafati aqsamin yana wato rabonsa gida uku ne qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'al kashi ɗayan an yi gamemeniya a kansa tsakanin sunaye da ayyuka akwai waɗanda da raf'a da nasba suna shiga suna da ne da aiki wa qismun mukhtassun bil asma'i akwai kashin da shi an keɓe shi da sunaye kadai ne suke shigansa wa huwa al-qabdu shine qabda kadai ba banda qabda banda afwan suna ba inda kafda take shiga wa qismun muqtassim bil af'al akwai bangare inda shi kuma an kebe shi da ayyuka ne zalla kawai wa huwa jazm shine daurin nan jazma shi dauri aiki kadai yake shiga ba shiga sauran suna ba ka taba ganin suna wani daure shi ba sai dai sunan ajami ne kuma ba ajami sunan ba ajami wanda ba larabci ba to shi zaka za a iya samun suna daurarre ila shi ma ba zai daɗi ba daɗin kira ba na sani inda bo um haɓɓande sai ne da ture ko da mafeles ko da mafedo wawal jazu so a takaice za mu kwana a nan insha Allah gaba sai mu tashi ma'arifatu alamatul i'rab alamatul i'rab idrisa ko kuma haruna خذها ولا تخف ثم عيدها في نفع الولية وأنها تفيد شيء ثم جزاء أقوى بياني عبدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق من سبحان ربك رب العزة والسلام على الحمد لله رب العالمين